sa'ida ba a kawo daga inda muka kara filul fara'izi ko ba mu biya ba na ga wasu buda suke yi
نزلوا بمنزلة رضا فهم بها فتعصروا في جنة وأمان شكروا الذي أولى ولا يقربه بالقلب والأعوان والأركان صاحب التوكل في جميع أمورهم مع أجل به رضا الرحمن أخذ الإله اقتضاء حدوده فتتفوقوا في منزل الإحسان duk budewa kuke kuke duba wa haddace ba kenan to me fa'idar ta aka baka kasida baka haddace ba amfanin ta kadan filul fara'id aikata abubuwan da suke farillai wannan wafili da nafilfili da abuhum wannan shine abin da suke kansa tutur idan aka ce da abuhu ɗabi'ar da mutum yake kanta kullum shine da abuhu ma'aruyati taqsiri tare da suna ganin sun gajarta ba su da yawa ba wani nuqsani kuma suna ganin sun tawaye aikin ba su yadda ya kamata a ce su yi ba wannan cikon ya taqarrabu na idal maliki bi fi'lihim ba'atihi wa tarki lil isyani shine muka ce yana abbara taqwa to wannan cikon sani filul fara'idi wan nawafil da abuhum ma'a ru'yati taqsiri wan nuqsani cikuni na taqwa taqwa kuwa cikin ta'arif din da aka yi abin nan an ta'mala an ta'mala an ta'mala bima amara Allah ala nurin min Allah وأن تترك ما نهى الله عنه على نور من الله هكا ال ال الإمام الفضيل بن عياض هو ننسى يتعريف تقوى أن تعمل بما أمر الله به على نور من الله كأيكة أبند الله تعالى يأمرني دشي أكن هسكن الله كان هسكن الله واتو أبند الله يتشي كان إخلاصي كان قومي sannan wa an tafi kama na Allahu anhu kuma ala nurin min Allah attaqwa kenan wani kuma ya ce attaqwa Allah ya zaka Allahu haitu na haka wa Allah ya tsidaka haitu amaraka ka Allah ya rasa ka inda ya ce ka je sannan ka Allah ya same ka inda ya ce maka ka je kai ya rasa ka inda ya ce ka je sannan kada ya same ka inda ya ce kada ka je mun gane ai sau daga filul fara'idi wan nawafili da abuhum مع رؤية التقصير والنقصان سنة غنم بس يونا أبا صفة ستنوى كينا التقوى إنسي صفة تنوى ني تفرقو صفة تبيو الموافقة أو المتابعة للسنة نأكو نهدو نبير نشدا ذكر الله تعالى سين بقي صبر النفوس على المكاره كلها ستة تتقص إذا الصبر صبر النفوس sun yi haƙuri sun haƙurtar da rayukansu alal makari akan abubuwan da rayukan ba sa so kulliha ga baki ɗaya shauƙan saboda suna begen ila ma fihi akan abin da ke cikin sakamakon haƙurin nan min ihsan na kyautatawa sabarun nufusa sun haƙurtar da rayukansu alal makarihi akan abubuwan da rayukan ba sa so kulli ha ga baki daya shauƙan saboda suna begen ila ma fihi ai ila ma fi sabri zuwa ga abin da ke cikin haƙuri min ihsani na ihsani mun gane sifarsu ta gaba nazalu bi manzilatin riba sun saukar da kansu a masaukin arriba yadda ita ce sifa ta tara arriba manzilatin riba me arriba arriba ya fi anne ya fi asabu arriba yadda ta fi asabu amma haɗa suke arriba lokacin da musiba ta samu mutum ya ji a ransa cewa daga Allah take ya yi wannan istirja'in to wannan yana nuna mutum yana wannan manzilar ta arriba idan yi wannan sai ba a ga ya kwakwazo ba bai yi hayaniya ba to ya nuna yana da asabaru kenan radiya fa sabara shi yasa manzo sun ce man radiya falahu rida wa man shakhita falahu shakht duk wanda ya yarda da abin da Allah ya hukunta masa na kaddara shi kenan wanda kuma bai yarda ba to ya je ta fushi shi fushin Allah ya tabbata a kansa saboda haka siffar su ta tara ita ce arriba bi aqdarillah arriba bi aqdarillah shi yasa aka faɗa muku ai daga cikin al'adabu ma Allah ko akwai ne arriba bi aqdarihi yadda da abin da Allah ya kaddara ma mutum mai kyau ko mara kyau ba zai je yana kai ƙara Allah wajen wanda ba za su iya ma Allah komai ba شكوى المصاب إلى ابن آدم إنها شكوى الرحيم إلى الذي لا يرحم kai Allah ƙara wajen Allah shine mai tausayi ka kai ƙara wajen wanda bai da tausayi sau da ka nazalu bi manzilatar riba sun sauka a masaukin yadda da abin da Allah ya hukunta musu fahimu biha sai suka kasance da wannan yaddar da suka yi kad asbahu fi jannatin wa amani sai suka waye gari a cikin aljanna wa amanin da kuma aminci da tsaro daga Allah ta'ala Allah zai ba su tsaro wannan janna din can a duniya Sheikhul Islam Taymiya yake cewa inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-akhirah a cikin duniyar nan akwai aljanna in baka shiga duniyar aljanna ba to ba za ka shiga ta lahira ba ita ce wannan natsuwar da Allah ke ba mutum ba zai shiga damuwa ba mun gane ai sifar su ta goma ashuku kun ga dama ashuku da asabu janahani yatiru bihim almu'minu ila aljannati ko الصبر والشكر جناحان يطير بهما المؤمن إلى إيه؟ إلى إلى الجنة to shakawul ladhi sun gode ma wannan ubangijin aulal khala'iqa fadlahu wanda ya ba halittunsa falalarsa suna da sifa ta me kenan ashukuru sayyiduna abdullahi bin mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yace al-imanu nisfani nisfun sabrun wa nisfun shukur imani ya kasu gida biyu rabin sa rabin sa hakuri rabin sa abin nan rabin sa godiya ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu lahu khayrun وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له هذا الصبر والشكر كينا mutum ya samu wannan manzilar to ya hai sun gode ma Allah bil qalbi da zuciya godiya a zuciya wal aqwal haka nan a maganganunsa ana jin ashukur godiya ga Allah wal arkani sannan da gabobin su ma suna gode ma Allah me ashukur bil arkan malamai suka ce in dukiya Allah ya baka kai kyauta da ita idan ilimi Allah ya baka karantar idan karfi Allah ya baka za a yi wani aiki kai amfani da wannan karfin wannan da yana cikin shukurullahi ta'ala bil arkani gaɓoɓin mutum mutum ya ci abinci to ba kuma shi kenan zai je ya banna ba da ya ci ya ƙoshi ya hamdale to daga nan kuma sai ya tashi sai ya yi ko da raka'a biyu shukuran lillahi ta'ala siffarsu ta gaba التوكل itace sifa ta nawa sahibu tawakkula sun kasance tare da dogaro me me me at-tawakkul at-tawakkul shine suke ce ma suke ce ma suke ce suke ce ma suke ce ma miƙa wuya ga Allah ga baki daya tare da me tare da ruku da sabubba shine at-tawakkul تمام التعلق بالله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب شيني التوكل أقوي توكل المرجئة توكل المرجئة shi ke nan mutum ya ga wani reshe ɗan siriri ya kama ya ce in Allah ya yarda ya dogara ga Allah in Allah ya yarda ba zai faɗo ba wallahi sai ya faɗo tawakul kenan tawakulun kenan farkon kabirun baina tawakulin wa tawakkuli akwai bambanci tsakanin tawakkul tamamu at-ta'alluqi billah ma'a al-akhdh bil asbab kai ruku da Allah gabaki dai amma kai ruku da sababi a ba yadda za a mutum shi ce ne ya zauna a ɗaki ya ta addu'a Allahumma rzuqni kama razaqta Sulaimana wallahi lan yarzuqahu Allahu abadan Allahumma rzuqni kama razaqta Ayyuba Allahumma rzuqni kama razaqta Dawuda a'a la yarzuquka saboda ne fas'a ila talabir rizqi فإن أبواب الرزق مفتوحة لمن سعى إلى طلبها وأنت يتفني من أزكي شيشينا شاء الله باشي لو أنكم تتوكلون على الله لرزقكم حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا هو يا سنيد سنسايتكي يمول قيس وقد أقتدي والطير في وقناتها بمنجرد قيد الأوابل هيكلي ولكن هنا sannan suna cewa at-ta'irul mubakkir yafuzu bid-duda duk tsuntsun da ya fita da wuri shi ke samun tsutsa wanda bai fita da wuri ba ba shi ba tsutsa ba samun abin da zai samu sannan manzo ne ce Allahumma barik li ummati fi bukuriha shi yasa an kai maka kanka tarbiya kana fita da asuba to akwai fa'ida a ci amma mutumin da allazi ya namu min as-saminati ila as-samina هناك من ينام من الثامنة إلى الثامنة تقص زوا تقص in ya kwanta ta takwas ɗin dare ba zai tashi ba sai takwas ɗin safiya sai ya tashi ya wanke baki shi ce to sahibu tawakkula sun zama suna tare da tawakkuli dogaro ga Allah fi jami'i umurihim a dukkan lamarransu ma'a bazli jahadin lafazin aljahadu malaman lugha sun yi saɓani akwai aljuhudu bi dhammil jim akwai aljahadu bi fathil jim suka ce aljuhudu shine kokari shine kokari shi ko aljahadu wahala wahala ko ciwo ma zanantu anna aljahda qad balagha bika ma ara haka mun su ce maka abu ko ka abu bin ujra yace humiltu إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال رسول الله سبحان الله ما ظننت أن الجهد قد بلغ بك ما أرى sannan ya ba mu labari a cikin kitabu bada ilwahayi mazan sun yana faɗin labarin yadda mala'ika jibril ya zo masa ya ce hatta balaga minni aljahda har sai da ya gaji yadda ni zammani kama ni ya matsi ni shi ikira kuntu ma ana bi qari'in to kaga hatta balagha minni aljahda aljahda wahala amma aljuhdu kokari to nan ya ce muku ma abazli jahdin wato kayi kokarin haka ga jiki so daga aljahdu natija ce ta me ta aljuhudu la yujadu aljahdu illa min juhudin ko sai wanda ya yi kokari sannan zai gaji ai ko to sahibu tawakkul fi jami'i umurihim kun ga tarifin tawakkuli ko sai ce ma a bazli jahadin fi ribar rahmani tare da kuma baza kokari a wajen neman yadda Allah mai rahama kaga ba tawakkuli suke ba tawakkuli suke yi na taɓa ba ku labarin ibrahim ibn adham إبرا... الإمام إبراهيم بن أدهم ليه لقد شن العباد الزحاد يني زي تفي كاسوانش سي أبو كنسا سي تفي يا تفي باين غيري سي يقوتا يقوت يقوت يا أنشلا يا أنشلا وإن دقو غاشي بسيبا a wata bishiya suna cikin sheka suna ta faffaka fafafafaɗin nan da suke yana nan tsaye kawai sai ya ga wani shahu ya sauka ciki ya ce ka ga mugun nan ku la'ila sai cinye su shi kenan sai kawai ya ji ya kama bakin sai yana ba su abinci sai ya kuma tashi fir ya je ya dawo ya kuma ba su sauran abinci sai da ya ciyar da 'yan shilan nan ga baki ɗaya sai ya tafi sai Ibrahim bin Adham ya ce oh ashe ba mu dogara ga Allah ba ni ga ni nan wai na tashi zan tafi neman kuɗi ashe da na zama kaman ƴaƴan shilin nan ni ma Allah zai tuwo wanda zai ci da ni sai ya ce ya koma gida sai kawai ce ya dawo gida yana dawowa gida sai abokin shi ya game da shi ya aka yi alaga malam kuma ka tafi kaza ya ce ina ashe ba mu da imani yake subhanallahi sai ya bashi labari sai abokin nan nasa ya ce aina zahaba aqluka ya akhi ina hankalinka ya tafi ya kai dan uwana ai waɗancan matat ummuha tilkal tilkal afrahu matat ummuha ai iya wasu ta mutu ne fa arsalallahu ilaihi ilaiha man yali amraha shi Allah aiko musu wanda zai kula da su kai amatar za an ta kuna zalikal baza ce kai ba ka so a ce kai ne za ka zama wannan shafan mai ciyarwa ba a ciyar da shi ba ai su sun gaza ne sai Allah ya musu amma kai ka gaza ne in ka gaza Allah zai tuho wanda zai maka ce kai ya akhi laqad an qaztani hakika ka cece ni ba da dan Allah ya taimake ni da kai ba da na halaka shi ke ne ci gaba da tafiya kasuwancinsa to kaga shi ne ma'abazli jahdin fi ribar rahmani kada mutum ya zo ya kwanta ya ce randa na daka Allah kan shayar da ita ruwa wani malami ya ce to ita kanta randan ma ai ba ita take shan ruwan ba zubawa aka yi dan a sha to daga ba shan bahaushe ya faɗo a nan randa na daka Allah kan shayar da ita ruwa ai ba ita take sha ba wannan da zubawa aka yi don a sha ba ita ke sha ba amma shi sha ta cewa ɗan tsakon da uwarsa ta kasa sai ce Allah ke ba shi abinci to kaga nan daidai ne kaga daidai da maganar abokin al-Imam Ibrahim ibn Adha in ka kaza Allah zai turo wanda zai zai maka shi yasa hatta ibada an kana ma Allah sai ka gaza saboda ciwo Allah zai ce a ci gaba da baka lada idza marida al-abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha sai a ce a ci gaba da rubuta mishi lada ka a tsaya mun gane abadul ilaha ala i'tiqadi hudurihi sun bauta ma Allah na sha biyu ko abadul ilaha sun bauta ma Allah ala i'tiqadi hudurihi suna jin a ransu Allah yana ganin su fatabawwa'u fi manzilil ihsani sai suka sauka a gidan ihsani to gashi nan sifa ta goma sha biyu ita ce ne al ihsan ma huwa al ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka so daga a cikin baitotan nan guda goma sha biyu mun samu sufu guda goma sha biyu ne ko to mun samu sufofi nawa sha biyu to ya aka yi baiti ɗaya ƙarin mana ku fito da ya baiti goma sha biyu ne a yi muka karanta ko haka ne sufofin kuma guda nawa sha biyu to ai baiti biyu mun ce ƙwara ɗaya ne da ya taƙarrabu da yawwa kun gano wanne kenan wa humul ladina baina to kagani to baiti goma sha biyun nan a cikinsu mun samu sufofi goma sha biyu akwai tamba wanne sabarun nufusu sun haƙurantar da rayukansu sun ba rayukansu haƙuri akan abubuwan da rayukan ba sa so kulle ha baki ɗaya huzuri sun bauta ma Allah ala tiƙadi huzuri suna ji a ransu kamar Allah na nan Am ina ji. Ban ji ba. Annunat. Al'iman. Ƙaunin bil lisan wa atiqadun bil janan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ittiba'i shaytan kun ga ga wata kasidar sa'adi baiti 61 baiti 65 afwan eh bari in karanta muku wasu daga ci akwai fawaidu zikir ina jin ba zan iya karanto su duka ba bari in karanto muku fawaidu zikir da ya kawo yawwa ku ji na zikiri ku ji su za ku fitar da fa'idojin ya ce wa kun zakiran lillahi fi kulli halatin falaisa li zikirillahi waqtun muqayyadu kun ji ko fa zikru ilahi al'arshi sirran wa mu'lanan yuzilu shaqa wal hamma anka wa yatuhudu kun ji fa'idojin ko faqad akhbara al-mukhtaru yawman li sahbihi بأن كثير الذكر في السبق مفرد ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد وأوصى لشخص قد عتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجحد بألا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد وأخبر أن الذكر جرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التقليف حين يخلد ولو لم يكن في ذكره غير أنه بريق إلى حب الإله ومرشد وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد to sai ya ce lakana lana hazzun azimun wa ragbatun bi kasrati zikrillah ni'mal muwahhadu walakinnana min jahlina qalla zikruna kama qalla minna lil ilahi ta'abbudu mun ji to haka ya kawo su daga baiti na daga baiti na arba'in da daga baiti na arba'in da tara har zuwa baiti na sittin da ɗaya da sittin da biyu yana magana akan zikiri ne to haka kasidar take daliya ce ya fara ta fa ya sa ilan ambal hajjil haƙƙi ya butagi suluka tsariƙil ƙaumi haƙƙan wa ya sa'adu ta'ammal hadaka Allahu ma qad nazamtuhu ta'ammula man qad kana lil haqqi yaqsidu نكر بأن الله لا رب غيره إله على الأرش العظيم ممجد ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد فلله كل الحمد والمجد والثناء فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد نسبهه, تسبهه الأملاك والأرض والسماء وكل جميع الخلق حقا وتحمد تنزه تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف بالنقصان جل الموحد ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد فليس يطيق العقل كنح صفاته فسلم لما قال الرسول محمد هو الصمد العالي لعظم صفاته لعظم صفاته وكل جميع الخلق لله يصمد to na suna baiti 65 ne alhamdulillah to ja mana ka ce kalamu malikina maganar ubangijinmu mamallakinmu gairu makhluqin ba abin halitta ba ba abin halitta ba ce kuma abin halitta ce raddi yake yi ga masu cewa alkur'anu makhluqun ko na'am fa inna kalam Allah ko bizalika dana al-atqiya wa afsah da wannan ne masu tsoron Allah suka bauta ma Allah dana abada wa afsahu kuma suka faɗi da baki wala ta ku kakka zama mai faɗa ƙa'ilin mai faɗa in ƙur'ani game da ƙur'ani bil halki kana cewa alƙur'anu idanu tsiƙa bihi fa huwa halƙun ash'ariyun kenan suke faɗin wannan magana suna cewa asali ƙur'anin da Allah ya yi magana da shi ya riga ya yi amma kai yanzu idan ka zo kana yi to halitta ne amma ahalus sunna sai suka ce a'a suna cewa allafzu lafzul bari amma wa sautu sautul qari ka'ida ce wannan in ka haddace ta ka huta allafzu lafzul bari amma wa sautu sautul qari lafazin na Allah ne amma sautin kai kake yi yanzu ai amma harfan na Allah ne to ka gane to kada ka ce alƙur'ani halkan kira'atan ana karanta shi halitta ne kakka ce haka domin maganar Allah ce bin lafzi a lafazin yuzahu ake bayaninta ake fitowa da ita fili ka habbi kamar tsoro na hamilis saili abinda ruwa yake ɗauke da shi irja'a idan ya taho ya tafahu yana tabbata su waɗannan da wamin ba'adihim fashafi'i wa ahmadu bayan waɗancan da aka ambata maka tabi'ai to akwai al'imamu ash-shafi'i muhammadu bin idris akwai ahmadu bin hanbal al-baghdadi imama hudan waɗannan su biyun shugabanni ne na shari'a duk wanda ke bin gaskiya yansahu to zai yi nasiha a gare su me nasiha za ka faɗi magana mai kyau a game da su na ban ji ba ai ba wanne ne ko abin nan ai baitota ne da yawa ai ne babban hadisin ban babban habu ba hadisi ba baitotan ne mal matiyatu lil fata atahu ne farkon baitin farko farko baitota uku ne ai ka tuno to na manta farkon ba a tunasar da ni ba wuce ƙoƙarin ƙwarai fa da gaskiyar kafa la alifin layyana ce banda alifin wadda take mai layyana al'alifin layyana ita ce alifin wasuli wacce ba a ambatanta ai bayani shine idan ka ba al da kake faɗi minal na alifin ɗin to ka gani da zil hijaga mai hankali ka tuno ne dinin nabiyyi muhammadin akhbaru jazakallahu khairan دين النبي محمد أخبار نئم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار الإمام أحمد يقول أن بيتوتا وفاطمة دنا نفاطمة ذات النقائم أبوش يتسككا ga baki ɗayansu ta bahbahu dukkaninsu sun samu yalwa a cikin aljanna ku bari mu biya wannan mana ko kun abashi tun da dai gobe babu jinga to mu je نصه الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان صهب الخلائق بالجسوم وإنما أرواههم في منزل فوقاني بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان نعم الرفيق لطالب السبل التي تهدي إلى الخيرات والإحسان وانشان با صيب الخلائق ابن صيب الخلائق مفعول به منصوب sannan lillahi da'awatul khala'iqi kulluha ba kulliha ba kulluha khawfan alal imani min nuqsan to biya نصه الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان صهب الخلائق بالجسوم وإنما أرواههم في منزل فوقاني أرواحهم في منزل فوقاني بالله دعوات الخلائق كلها لله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان خوفا على الإيمان من نقصان عزفوا القلوب عن الشواغل كلها عزفوا القلوب عن الشواهد كلها قد فرغوها من سوى الرحمن قد فرقوها من سوى الرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم حركاتهم وهمومهم وحزومهم لله لا للخلق والشيطان لله لا للخلق والشيطان نعم الرفيق لطالب السبل التي نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان تهدي إلى الخيرات والإحسان اقرأوا نسأل الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان صاحب الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقان لله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان بالله لله دعوات الخلائق كلها كل لو لو بالله بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصان عذب القلوب عن الشوابل كلها بل فرقوها من سوى الرحمن حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان نعم الرفيق لطالب السبل التي تهدي إلى الخيرات والإحسان
in kun zo kawa kuma ba daɗi har ku kai ɗazufa ha? to hali lawal kaga za a ga baƙi na lissalami ha ko? kullum ila شاول أولى حركات ولكن عزيز في الرجال ثبات محمد أمين نهو حبيب عبد الرحمن جميل الشيخ رابع لول تو محمد أمين إيسا علي محمد لول عبد البشير لول إبراهيم مرتلى جميل عبد الله ها، عبد الملك إبراهيم هاشم هارون نور السابع رأيا ثاني إسماعيل سعيد عبد العزيز علي عثمان لول ها، أمين آدم نعم نجيب إسماعيل عبد الرزاق عبد السلام إبراهيم صالح آدم عبد الجبار صالح آدم علي آدم ترى أبو بكر آدم عبد الرحمن حسن محمد صالح عمر ام امام حرة سفيان علي اسماعيل احمد قاسم علي جي وقزوبة وقد رأيتك في سابق تمشي وحدك هل رأيتني؟ حاملا حقيبة مم. نهارا أنت وحدك تمشي فقط أنا تقصد مم. مش غاية دواء هنالك هنالك في السيارة ولم ترنا لحملناك لو رأيتنا مم. عمر الأول محمد ثاني هارون إبراهيم يزيد بيلو لا يسمع عبد الله زكريا عبد الهادي هارون سنوس سليمان عمران حمزة wato wani na faransa kai faransa mai neman jama'a faransa mai ayayi surutu fi buhatil janna namun tafakon hadisin menene menene هذا الذي تعرف البطحاء وطعته ko والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله أو رواية هذا ابن فاطمة إن كنت تنكره هذا النكي التكي الطاهر العلم وليس قولك من هذا بظائره العرب تعرف من أنكرت والعجب to faras da ƙayi raddi to shi ke nan tsora kwana ɗaya ko tambaya ka so su da gaskiya in naka tafarahu za ka yi farin ciki ran lahira waɗannan su ne jama'a guda goma ne su larai ba fihimu babu kokonto game da su har shi yasa sai ce maka sa'idun wa sa'adun wa ibn aufin wa talhatun wa amiru fihirin wa zubairun mumaddahu in ka hada can hudu وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجه ورابئهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجه وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح تسيكا مقص يتشك سامك شدة سيس زمقوما إن كان كذا ده هدوكو kaga wazirahu qudman abubakrin wa umaru summa usmanu larjahu na uku wa rabi'uhum aliyun haliful khairi bil khairi munjahu khairul bariyati ba sannan kuma sai ya dawo sai ce maka wa innahu mular rahad su goma ne jama'a ne su goma la raiba fihim to shine sai yake ce maka sa'idun kaga hudu biyar sa'adun shida وابن عوف عبد الرحمن بن عوف سنة وطلحة بن عبيد الله وعامر زهر ثم ثم والزبير الممدح هذا سنة وطلحة
Thank you. kamar ranar da ya yi da shi matsayi ne ya duba ko shi zai
ban gane matsayi ba shi ne bai ambace su ai ba zai iya ambatar su ba abrikan su amma ya ka maka waɗannan ne amma Sufyan ibn Uyayna wasu malamai suna ganin ya fi Sufyan sauri falala shi yasa kaga malamai suka ce al-Imam al-Bukhari da ya tashi hadisin sa na farko a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin kitabu bada'il wahyi sai ya kawo hadisin Sufyan ibn Uyayna al-Makki saboda nuna maka bada al-wahyi bi Makka haka Imam na Hajar ya ce a cikin Fathul Bari da ya tashi kawo hadisi na biyu hadisi na Malamal bin Niyat hadisin Sufyan ibn Uyayna ya kawo innamal amalu bin niyati ba sannan hadisi na biyu sai ka maka hadisin al-Imam Malik al-Imam Malik al-Ina al-Madini intaqala al-wahyu min Makkah ila al-Madina al-Imam Nahajar yace to haka yi abinda al-Imam al-Bukhari ai shi yasa Fathul Bari yafi kowanne sharhi ba za ka samu yin waɗannan asirar din ba sai a cin Fathul Bari shi yasa ka ji malamai suna ce masa kamusu sunna duk shuruh na Bukhari gaskiya wasu sun fi shi yawaita bayani kamar al'ayini al'ayini ya fi shi tsawaita bayani ya fi al'imamu bukhari tsawaita bayani a ya fi al'imamu ibn hajar afwan tsawaita bayani amma an kana neman irin waɗannan asiraru yadda aka baje sahihul bukhari duk inda kake nema lungu lungunsa sai da aka fito maka to sai dai a fito bayani ka yanzu wannan dan Allah ba tofiki bane ba fa wanda ya faɗa masa hadisi na biyu hadisin da ke bayani kan kaifiyatu alwahyi li rasulillah hadisi al imamu malik ne hadisi al imamu malik al imamu malik ya rawaito shi daga daga abin nan daga al imamu malik ya rawaito shi daga az-zuhri az-zuhri ya rawaito shi daga urwa urwa ibn zubair ba urwa ya rawaito shi daga nana aisha ita kuma na na ishe tashi take ba ta tambayi manzo Allah sa sama game da yadda wahayi yake zuwa masa shi ya ba ta labarin kaifiya biyu ya ce wa taratan ya atini kasalsalatil jirshi ko to hadisin farko kuma shi kuma hadisin al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi daga malamin sa al-Humaydi shi kuma al-Humaydi ya rawaito shi daga waye sannan sai al'imamu malik abin nan al'imamu sufiyanu bin uyayna to har zuwa sai na umar ibn al-khattabi radiyallahu ta'ala an na to shi ne wannan sai ali ali haliful khairi ba kanan aka yi shi yasa yawwa kana sa maka karatun ka na daban sai ka biya wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik